إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya wacce ba za ta misaltu ba kuma za ta kare ba ta tabbata ga Allah madaukin sarki خالق السماوات والأرض إرادة أنشم الله سبحانه تبتع قال نبو محمد صلى الله عليه وسلم wanda shi ne tushen musulunci ta dalilin hasken da muka samu hasken musulunci Allah ya ƙari daraja da matsayi da saba na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mafi girman su abubakar da umar da usman da ali allah ya da su duka da sauran sahabbai gamma wannan masallaci babba ka sha fara masallaci na alfirdaus ko firdaus trust foundation mina niger state nigeria a ƙarƙashin wannan mu'assasa wacce take sadaka ce jariya da musulunci da musulmai a gaban manya-manyan bayan Allah faɗa da shugabanni da suka asasa wannan foundation da ɗan uwa limamin wannan musallaci da gora sheikh haruna doma abdullahi wara'a abokina kuma amini na kuma dan uwana mufula ni mawul mafuto dai amma mu wari mina mu wari ne da mu yadda cikin mafuto dai ya dai juni kan bacci ma ko badon wal mafuto dai ko bai wa wata Allah ba wanda ya ji haushi manya manyan baki wannan mana kai ba zan zage ne kai ba a magana kula ne na ta yawo na duka manya manyan baki da suke bangaren dama na da ɗaya bangaren all protocols have been observed ba sai na kira sunan kowa ba saboda kan na yi mata Allah ya musu albarka su ne abokanan tafiya sun karfafe ni ne shi sa kaga suna dama da abun gaba daya cewa sun abinta mu ci gaba da fafata ko kuma yan uwana ne dama abokanan tafiya yan gaba da gaba ne Allah ya kuma albarka duka gaba daya abin da rasu na tattauna a kai a wannan gajeren lokaci ina ba da uzuri mu zo da ruwa saboda masaukin mu yana nesa ni kuma ba ku ne bijali ne na san take ba su ce mun da nesa ba to amma dai Allah zai ba kula da zama masallaci kuma ibada ce muke yi na yi tunanin kala so me zan yi magana a kai sai na ce bari ne wani wani maudu'i da zai mana amfani duka duniya da bata ba iya mutanen mina ko mutanen najeriya ba duk duniya duk inda musulmi suke shine hanyoyi da makiya allah suke bi wajen karya musulunci ko kokarin karya musulunci ko kuma raunar musulunci da musulmai tunda Allah ya yi duniya ya halicce ta ya yadda ta kasance alkaunu ake abin da ake ce da shi a sira jayayya ɗauki ba daɗi bai da haƙƙi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya kuma har a tashi har duniya ta tashi gaba ɗaya ba za a daina ɗauki ba daɗi ba tsakanin musulunci da kishiyar musulunci da masu son gaskiya da masu kuma ƙinta da masu yakata da masu yakatta addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda ya kuma aminta musulmi su bauta masa da shi a wannan rayuwa babu wani addini da Allah ya yarda da shi a bayan ƙasa ya kasance in ba addinin musulunci ba kuma duk wani addini da dan adam zai je wa Allah da shi yawon kiyamati ranar alkiyama in ba addinin musulunci ba ne Allah da zai karba ba inna dina inda Allah islam amintaccen addini karɓaɓɓen addini a wajen Allah shine al-islam shine musulunci kuma yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi ko ya aikata wani addini ko ya riko da wani addini ghayra al-islam ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karba ba kwata-kwata sai addinin musulunci mutane da yawa sun zo wurin manzon Allah sallallahu za su yi masa mubaya'a su kasance tare da shi ya ce musu sharafin su kasance tare da ku marayu tare da ku shi ne karɓar musulunci wasu sun ce za su bi shi amma ba za su rinka ba ba za su daina bautar gunki ba ya ce a'a addinin musulunci ba ku bautar gunki a ciki ba mu shirka a ciki wasu sun ce kamar sakai suka ce sun sun yadda za su bi shi amma ya kyale su ci gaba da bautar manata da lata da uzza da sani da talakwa annabi ce a'a ba musulunci ba bautar wani allah allah kadai ake wa bauta da ba da bauta sai suka ce sun dole ba bauta za su tafi musulunci a bayan wasu uzuri ba za su yi sallah ba maza Allah ce a'a la khaira fi dinin la salata bihi babu alheri a addinin da babu sallah a ciki duk wani addinin da babu sallah a ciki to ba addinin musulunci ba annabi ya nuna mana cewa wani addini yana tafe da wasu dokoki da wasu ka'idoji da dole mai yin sa sai ya sifantu da wannan sigobi to haka ya fama da mutane wasu su yadda wasu ba su yadda ba har ya bar duniya akwai wadda ba su aminta da musulunci ba to waɗannan da basu aminta da musulunci ba su kuma sun ɗauki alkawari cewa sai sun yaƙi addini yaƙi kala kala ne akwai yaƙi da za a sa bindiga a harbe ka akwai yaƙi da za a sa kwari da baka a harbe ka akwai yaƙi da za a sa makami a yanka ka a kashe ka akwai yaƙin da ba a yin sa yanzu wannan ma kusan wani yaƙi ne wanda yake kusan tsohon tsari ne an kusa a daina shi ba yanzu ana yakan mutum da tunani ne ana yakan mutum da kawo masa tsari a rayuwarsa wanda gashi yana rayuwar amma kuma an zare shi daga sunan musulunci din kullum ma'ana yana amsa shi musulmi ne amma duk abin da musulunci ya zo da shi ko dai ya waye gari yana gaba da shi shi kansa musulman ko kuma ya waye gari da zai iya magana ba kuma zai aikata abin da shari'a ta ce ba wannan wani usulubi ne na sabo na zamani da aka kawo shi ba sai an sa diga aka bi ka ba dan kana da ƙarfi a garin kotun ina ko kuna da yawan a duniya da an ce za a ta kashe ku ba za ku kasu ba kisa kuma ba magani ba ne yau da kashe ɗan adam yana hana a addini da isra'ila ai ta gama kashe musulunci a wannan tsibiri da take tabarin wuta sama da shekara yau a wannan ɗan lokaci ko ce shekaru aru-aru duk wani makami mugun makami da ka sani isra'ila tana da shi duk wata mugunta ta kashe ɗan adam da raba shi da duniya isra'ila tana ci duk wani abin da ta sani yana rusa gini isra'ila tana ci kuma ba abin da ba su tabbata shi a kan falastinawa ba amma har yanzu ba a daina kiran sallah a cikin falastinu ba da haka duniya ta gane cewa yaƙi da kashe mutane da zubar da jini ba shi ne dalilin da zai sa a daina musulunci ba waɗannan mutane musulmi yaƙi kashe su ba zai sa su bar sallah ba kashe su da zai sa su daina zuwa masallaci ba kashe su da zai sa su daina cewa la ilaha illallah ba duk abin da za a yi musu a duniya karshe shi ne a raba su da duniyar hutu da zai sa su bai ba da aka suke ganin bari su kawo wasu hanyoyi daban-daban da za su rinka raba ka da addinin ka kawai sunan addinin ne kake tafiya da shi da haka wannan shi ne abin da za mu tattauna kai gaba gaba insha Allah kuma muna fatan Allah ya rubuta hannunmu ya kuma taimake mu na'am addinin musulunci lalle shi muka yadda da shi kuma da shi zamu yi wa Allah bauta da shi kuma zamu rayu kuma insha Allah ta'ala da shi zamu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala dama Allah ya kai mana wala tan sunna illa wa antum muslimun kada wani ya bari mutuwa ta zuce shi face na musulmi ka gaya wa zuciyarka ba zan mutu ba sai ba face na musulmi ka gaya wa dukkan wani tunani naka duk inda za ka je ka dawo ko mulki ko sama ko kasa ko kudu ko arewa ko haske ko duhu duk wahala duk kunci duk tashin hankali duk bala'ira duk bala'i ba za ta bar musulunci ba ka yi alkawari to wannan shi ne hakikan kudiri kyakkyawa tsakaninka da ubangiji wallahi na abin ina gaya muku ana fada da mu muna bacci wani fadan da ake yi da mu wallahi ba mu fahimci shi ba har yanzu ina jin wata marar da aka shuka mana sai bayan mutum ban duniya dukkan mu waɗannan wataƙila ƴaƴanmu ne da jikokinmu su ne za su gada wannan bala'i da aka shirya mana ko masu karanta tarihin musulunci lallai karanta tarihin musulunci zai taimake mu kwarai wajen rubuta wannan addini kuma lallai mu sani cewa muna da maƙiya abokanan gaba cikin yahudu da nasara sun karanta addinin nan sama da wasu musulmi suka karanta ba bacci suka yi ba wallahi suna da ilimi sun san addini sun karanta shi sun yi lissafi sun bi dukkan hanya da lagu da za su suka yi wani babban jami'in gwamnati a wata ƙasa cikin ƙasashen afirka mun je dawa babba ne a gwamnati shi ne na biyu a gwamnati muna zaune da shi ya ce malam ai muna shi duwa a kan da kuke amma ai kun faɗi wasu abubuwa ya ce muna so ina ma da mun fito da mu gaya muku abin da ba sani ya ce ka ga nan ba inda ba a kira ni ba a sunan kasar mu da nan a duniya an kira ni kuma babu tsarin da ba su ba mu wanda zai raba mu da addini sai mu ce a'a ni wakilin al'umma ta ne duk abin da na kawo in dai ba su son ba za su yi bore ba za su yadda da ni sun tallata min da kuɗi sun tallata min cewa za su tsare min kujera sun tallata sun ce duk wanda ya faɗa da ni za su yaƙe shi suna daga can suna iya kashe kowa ya inda yake suna da tauraron ɗan adam da yake gano musu kowa ya karba kawai ya kawo tsari ya ce a'a ya masa abuwa ya ce me ya suka ce me kake dogaro da shi ya ce shi musulmi ne yace kana da suka ce kana da wani littafi ne da kake karanta da yace eh suka ce ba qur'ani bane ce yace wallahi wanda nake hira da shi a ofis jama'a tana daukar yace ba yau ne ba yace kun zai jira da kama larabci ya riki ne ya rika zuba larabci kai ka ce daga makai ke koma yace wannan ba ta taso ba kawai sai na ji ya kama tilawa qur'ani ya rika karanto ayoyin yadda ka san fada na ne ya karanta ya fasa ya karanta ya fasa ya karanta ya fasa ya ce ya ce ya ce a kai musulmi ne ce a cikin ba musulmi ba ya ce ina so in nuna maka wannan addinin da kake kan mun karanta shi mun san shi sama da yadda ka san shi a karɓar tsarin ka huta kawai ya ce kuma duk wani tsari da kake ga za ka iya kawowa ta ce addinin ku ya ce ka kawo za mu maka aya mu maka bayani yadda baka fahimta ba ya ce ashe mutanen na karatu suke na ce kwarai ai suna karanta qur'ani sama da yadda wani musulmi yake karanta ai ba a cin duniya sai an zubar da kuɗi ba a cin duniya sai an yi bincike a kai wallahi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai qur'ani ya gaya mana ya arifuna kama ya arifuna abna'a sun san annabi Muhammad sama da yadda suka san yayin wataƙila kai yanzu kana musulmin ma ba lallai ka san manzon Allah ba kamar yadda su suka san shi amma dan me yasa suke sanayya sanayya ce ta munafurci sanayya ce ta yara su gari duk wanda zai shiga gidanka ya saka dole sai ya karanta gidanka ya san kofar gidanka wace iri ce ya san bula zai iya kula ta ko zai kula ta ba ya san me ka saka gidanka me su kiwacin gidanka sai ya gane me wata lantinka da zai yi tare ka ya shiga gidanka haka kawai bai karanta ba to yaya za su raba ku da wannan addini idan ba su karanta ina ne shortcomings da weakness na ku ba dole sai sun gane kuma sai sun gane ina ne kuke da rauni ta ina za su shige ku su raunata ku haka abin yake shiya haka yake kuma hudu ma haka kan ci gaba da kasancewa matukar akwai kalmar la ilaha illallah a bayan kaza to kullum da ina tabbatar muku sai an yaƙe muku sai an hana muku amma yaƙi na sulhu kana ɗakin ka da wannan abin za a yaƙe kuma da kanka za ka bi ga wuya ka sallama yanzu babbar damuwar mu dan uwanka musulmi shi ne zai fito ya faɗa da kai yayin da kake kokari ka kafa kace shi zai fara yaƙar ka shi za a ba wa kalmomi da zai jefa maka shakka zan yi bayani in Allah ya tsaya da haka da shakka da cewa idan mun karanta tarihi mun san cewa abokanan gaban mu sun karance mu sun fahimce mu sun san wayewar mu civilization din mu kuma sun san menene zai sa mu ci gaba a addinin mu kuma sun san menene zai sa mu ci baya to kullum kokarin su su yi wato su shiga tsakanin mu da duk abin da zai sa mu samu ɗaukaka duk abin da musulmi zai samu ɗaukaka sai ɗan da san hana shi kuma ba wani wanda ya isa ya hana addinin gaba ki ɗaya ya ci gaba da nana a duniya a bayan kasa saboda alƙawarin da Allah ya yi amma ba za su rage masa ƙarfi kuma sun sani cewa annahu aina lan yatamakkanu min nasibatil muslimina ba za su taɓa samun dama su karya musulmi ba a duniya sai sun yi ƙoƙarin isqatil khilafal islamiyya ai an yi shekaru aru-aru musulunci ne ke jagoranci a duniya akwai shugabanci akwai halifanci a khilafar islamiyya wanda a khilafar islamiyya ita ce rams da wadda ta musulmiya wata alama da musulmi za su kafa su tsaya su haɗu a ce kuna da wani shugabanci guda ke ɗaya guda ɗaya amma ina yanzu yau idan an tambaye ka musulmin duniya wa shugabansu ba waye a yanzu shugaban mu jagoran mu shi ne zai je daga hannu ya ce kar ka sake yin kaza a yi kaza waye ba mu Allah ne kawai yake gudanar da shi sun hana mu shugabanci yau da za mu haɗa kai da ƙasar kaza da ƙasar kaza da ƙasar kaza musulmi a yi wani babban taro a ce a zaɓi khalifa ko a zaɓi wani shugaba na musulmi na duk duniya wallahi ba za su bari sai an yi wannan da akwai a khilafar islamiyya wani wani tarihi ne mai zaman kanshi wanda shugaban musulmi guda ɗaya ne shi ke ba da umarni a kowace ƙasa amma sun yi ifkatin da sun zubar da shi sun ɓace mulki ƙasashen da da musulunci ke gudana ɗari bisa ɗari ina yanzu kan kace ba musulunci kamar irin andalus spain ka san ina ne spain yau ka je kasar spain ka sha mamaki kuma ka karanta tarihi na manya-manyan malamai irin su imamu gurgubi da kake ji ana fara duk yan wannan bangaren gurgubi mai tafsiri ba amma wallahi yanzu idan ka je wannan tsibirin kasashen ba za ka taɓa tsammanin musulunci ya taɓa rayuwa ba sai da suka ɗebi shekaru suna kashe musulmi suna yaƙar su suka kore su suka binne da binne suka zubar da wasu a ruwa suka kankashe suka cancanta masallatai aka mai da su coci coci makarantu musulmi aka mai da su duk gurin abin da shakata a yau kada kada da gari kwata kwata sai da suke cire hannun musulunci gaba daya kabarin sarki kuma sai ya shi ne goma wani wani wani tarihi ne mai tsawo wata rana an samu dama sai a yi bayani a kan shi sun ɗanɗana sun ce yau idan ka je spain sai ka yi kuka za ka zubar da hawaye wallahi ƙasashe da yawa da manya-manyan malamai suka rayu yanzu babu musuba ba tarihi musulunci irin su ibn azam da irin su ibn jami'a da kuma ba irin su waye duk inda suka rayu ba na an yi kokari an an kashe tarihi wurin ya'yan da suke tasowa a wurin sai dai suna irin su imamu bukhari Allah ya su an an tumbuke addini min juzuri daga tushensa daga asalin da ka sun karanta sun sani cewa sai sun yi da gaske wajen yaƙar tunanin musulmi don su cire musulunci a cikin ainihin wato zukatansu da aka fi sai iskamin da khilafin islamiyya sai suka samu dama yaya za su shigar da son duniya a cikin zukatan musulmi wannan gaba ta farko ke suka ibadin da shari'ar islamiyya a cikin zukatan mutane aka kori tsarin musulunci a zuciyar mutane aka shigo musu da son duniya aka mantar da su tari salmanu allah ya masa allah ya kan salmanu da wani shi ana yarda da shi yana da tarihi da hidimar da yawa addini za mu zo lokaci ya ba mu insha Allah magabatanmu Allah ya girmama su ya ba su addini sun gaskata Allah sun yi riko da maganganun Ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya ba su walittaka a duniya wallahi akwai wanda suke tafiya a kan ruwa ruwa ba ba tsari ba ba Allah ya hore musu ƙasa kamar yadda ya hore sama ya hore musu ruwa kamar yadda ya hore musu ƙasa mutum yana tafiya a ƙasa ya zo ya tafi a kan ruwa mashin ala tsakin ma kana bin duniya sai hidimati ne duniya ta zama ita take musu hidima mun kuma yanzu mun mun yawa duniya hidima mun yi neman ta ko a mun ko a rayu dan uwanka ya ɗauki makami ya rike ya kama ka ya ce ka ba shi kuɗi ko ya kashe ka yana sallah kana sallah in lokacin sallah ya yi zai sallah sai ma zai sallah amma zai iya raba ka da duniya ɗin dan ya karɓi duniya a hannunka kuma yana jinkewa shi ma musulmi suka shuka mana bala'i a cikin mu suka gadon mana ta jinjinu da rashin zaman lafiya a cikin mu mutanen da sama ta zubar da ruwa don su ci su sha su rayu wata ranar salmanu alfarisi yake cewa sa'adu da su wasa inda haula yi sa'adu na ba Allah waɗannan mutane magabatan mu sun yi gaskiya tare da Allah sun rike Allah da gaskiya ولذلك أيدهم وسخر لهم البحر كما سخر لهم البحر da suka yi gaskiya magabatanmu Allah ya hore musu ruwa kamar yadda ya hore musu ƙasa yadda za su sarrafa ƙasa su tafiye tafiyensu haka suke hawa kan ruwa su yi tafiye tafiyensu ya ce wa akhsha an ya'ti yawm yatakhalla fihi muslimuna an ta'ati Allah fa yata'akhkharu anhu nasrullah ina jin tsoro ya kai sa da nabi wa musulmi su zo su bar addinin su su koma suna rayuwa irin ta yahudawa rayuwa ta kafirai su bar tarbiyyar da aka koya musu su bar halaye na kwarai da aka dora su aka yi su zo su watsar da addinin su taimakon Allah ya yi jinkiri a gare su su koma baya yau gashi halin da ake ciki kenan da muka bar addini sai Allah ya gudu kaskantacce shi yake sarrafa wanda bai isa ba shi muke jin tsoro abin da bai kamata mu ji tsoronsa ba yau shi yake firgita mu duk wanda bai rike gaskiya ba dan karamin abu zai tsoron da shi duk wanda ya rike gaskiya komin girman abu da zai ba shi tsoro ba kuma gaskiyar nan an ba mu ita ga Qur'ani ido su tana gaban mu ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waye ya shirya zai bi sunna waye ya shirya zai yi musulunci in muka shirya za mu yi da gaske Allah sai ya taimake mu Qur'ani ya gama mana kuma yace in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum sharadi ne in kun ce mu addinin Allah Allah zai ce mu ku kuma zai tabbatar da daga daga ku Abu Darda ya fashe da kuka wata rana lokacin da aka ce Kubrus aka bude Kubrus musulmi suka yi suka yi nasara sai aka ce da shi yaya ya kai abu darda yaya kake kuka kake zubar da hawaye fi yawmin nasara Allah fihi dinahu wa azza fihi junda a ranar da Allah yake biki addinin sa kuma ya karfafi rundunonin shi musulmi sun samu nasara a Obrus an samu ganima Allah ya ɗaukaka musulunci yaya kake kuka kuka mai kake kana cikin damuwa ne don Allah yake biki addini أبو الدرداء يشاء أبكي على حال هؤلاء الذين أسوا الله وسلطنا عليهم yace kuka nake yi akan halin waɗannan mutane da saba wa Allah kai waɗannan kafiran sai Allah ya samu musulmi muka yi nasara a kansu Allah suka saba wa ai in kaga musulmi ya yi nasara akan wanda ba musulmi ba saboda me shi din musulmi ya bi Allah shi kuma wancan kafirin ya saba Allah to sai Allah ya ɗaukaka wanda ya bi shi akan wanda bai bi shi ba shi da sirrin kawai amma lokacin da musulmi suka wayi gari suna barna irin yadda kafirai suke barna suna ta'adi irin yadda kafirai suke ta'adi to idan an zo faɗa ma mai karfi shi ne ke cin nasara kun bar Allah sai Allah ya bar ku da karfin ku da dabarar wannan ba malam profesa yake cewa wata rana wani babban mutum ba musulmi bane suna magana yana ba da gudunmowa a siyasa yana ba da gudunmowa a rayuwar al'umma sai ma da ya masa addu'a ku ji wannan tare ya masa addu'a ya ce kan kai dade Allah ta kan musulunci sai ya dariya sai ce profesa amin ya ce amma ka san ka san me zai hana musulunci ya ce da ku musulmin da kuma da ba musulmin ba yanzu halin ku iri ɗaya ne da ku wallahi aka yi mu ya nemi a jahiran shi malami ya ga cewa za a kada shi ya ce in sata ne wanda ba musulmi yake ba kuma kuna sata in giya ne kuna sha kuma in cata ne kuna yi neman mata ko musulmi kuna yi tsashi kuna yi zubar da jini kuna yi ta'addanci kuna yi tabbacin aminci kuna yi zalunci kuna yi kuna yi kuna yi kuna yi kuna yi duk kuna yi idan akwai wani abu da waɗancan mutanen suke yi mu ba ma yi ne da hannu biya sai Allah ya musa faransa ba Allah ne ya saba alƙawari ba ba Allah yana nan addini yana nan shari'a tana nan amma mu din ne ba mu shirya za mu yi gaskiyar ba shi yasa kake ga ta'akhkhara anna rasulullah taimakon Allah ya jinkiri da zo mana amma aya tana da in tansurullah yansurku kuma tana da inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta ya bayyana ma da yanzu yau musulmi ya tashi zai wa'azi ga wanda ba musulmi ba zai iya takale mutane shi da zai ka ce ji tsoron Allah ya daina kaza sai ce kai kana kan tsoron Allah ne in ka ce ban shan giya da wurin sai ce ko kuke kuma da ku ne ma dilolin giya da motocin ku ake ɗebo giyan da kuke sha in kun ce su daina su su daina karuwanci sai ce ku ne ba mu gidan haya muke karuwanci kun ga bambancin salaf da na yanzu ko to waɗannan abubuwan da kuke gani ku rubuta ku a ɗaya ne daga cikin hanyar da aka bi wajen rusa musulunci a sa musulmi ya aikata dukkan wani sabon da Allah baya so shi ma ya daidai da wadancan nan bata kun nuna sawa kun zama daya ba ku da bambanci abin da za iya ce wallahi ba kuka nake da kan samu nasara kuka nake yi na tausaya waɗancan mutane daga mutane ne irin su ma amma me yasa musulmi suka samu nasara a kansu saboda musulmi yau sun rike Allah sun gaskata Allah sadaqullah sun gaskata ubangiji sai Allah ya ba su nasara yace ina jin tsoron shekaru su yi tafiya ɗan uwana musulmi da za su biyo daga baya su sauka daga kan wannan karantarwa su sauka daga kan wannan tsari na da'awa su sauka daga kan tsarin tauhidi da imani su kuma sai Allah ya jure taimakon ya mayar da shi mai karfi ne zai nasara in ka bar Allah in dai baka rike Allah ba to manzo faɗa da kai da abokin gaba wa ya fi karfi ne kawai wanda zai fi karfi wanda ya fi karfi shi ne zai nasara me yasa baka samu taimakon Allah ba in tansurullah in kun taimaki Allah in kun yi addini ya suru Allah bai karya ba shi in kun yi za mu taimake ku in ba ku yi ba fa za mu kyale ku da dabarar ku ba yau يجي هكذا نجي تذكر أن يأتي يوم يقصر فيه المسلمون أنصار في طاعة الله فيسلط عليهم عدوهم سيأتورا مصره كنجا مصره hanya ta farko da zan ba da misali a hukunci da ita wajen rauna da musulunci da musulmai yan uwa na mutaya ne shi shine yada masu da'awar sharri da fasadi a cikin mutane kasratu دعاء دعاء الى الفساد والمنكرات والمعاصي أشيك دنيا لما سكرا إن أنت دعوة كرا mai kira akan banza shi ma daɗi ne mai kira akan ƙur'ani da hadisi shi ma daɗi ne amma masu kira zuwa ga hanyar Allah ana kira su addu'a su ila Allah masu zuwa kira zuwa ga fasadi da barkanci a ce addu'a su ila fasadi wal munkarat to an zubo mana masu kira masu kira zuwa ga barna masu kira zuwa ga ta'adi masu kira zuwa ga shirka masu kira zuwa ga sabon yanzu ba shi an tara mana kuma masallaci muna sai yi shiru to wallahi kuma ba mamaki a samu irin wannan taro kuma a wani wuri an tara mutanen da sun ninka sun yi shiru suna sauraron wani mutum guda ɗaya jaki ne ilan tsari mai kira ne zuwa ga barna a yi kiɗa a yi rawa a runguma a sha giya a sha wiwi a yi duk iskancin za a yi iko a more a koma gida kuma wataƙila mu gwarku da wataƙila kan iska ne wataƙila ya iska ne wataƙila wataƙila kuma karka ce baya sallah a'a yana zuwa masallacin juma'a shi yake amma ya za a iya je wancan wuri na barna kai zuwa masallacin juma'a wurin wata wannan ana yi bin kawai wani fi'ili wasu mutane malam bin Allah ya musu nauyi ba sa iya yi takulan alaihi ma'atullah bin Allah ya yi nauyi a gare su kuma wa ma'anar da su ila shawati rayukansu sun karkata zuwa ga aikata sha'awa al-muharrama na haram kamar zina shan giya jin waka da kaɗe kaɗe rayuwarsu gaba ɗaya aka yi wani rayuwarsu yana son yin zina ya lalata yar wani yar wani ce ya je lalata ta ya zo shi ma ya haifi nasu yayan a zo a lalata su su masu haifi nasu a lalata daga musulmi mai sallah mazinaci an ci mu da yau wani ma nema yake yin jima wani da yaudara da kuɗi da wayo akwai masu lalata 'yan mata akwai masu bin matan aure akwai masu lalata abokanan aikinsu a wajen aiki mutum ya sahale ya sane wa matarsa da dai tana aiki don ta samu rufin asiri shugabanta a wajen aiki ya rinka neman ta sai ya kwanta da ita kuma wallahi idan ba sa'a aka ci ba sai ya yi ta kwanciya da ita mai gidan yana can yana buɗe baki mai sani a shuka maka 'ya'yan da ba naka ba a cikin gidanka ka yi ta tarbiyyar 'ya'yan da ba naka ba saboda ne an je an yi wa matarka ciki kuna kwanciya shi kuna ɗaya da ita ba za ka taɓa gane ba don haka kawai za ka ɗauka maniyinta wani ne iya yaudare ta da kuɗi wani ne iya yaudare ta da mulki wani ne iya yaudare ta da wani Allah ya kama lokaci dole ne ka yi takatsantsan a kan iyalanka a ɗaya da matarka da yayanka ka sa ido a kansu ba na ganin laifin mutumin da yake sa ido a kan iyali ba na ganin laifin shi musamman a irin wannan zamani da amininka zai iya yaudara ke ci amana ke ke kwanta da biyar bacce maganar yayan ka kan mata wannan abu farauta ne in kai wasa na kusa da kai zai yaudare ka wata ta ce wani abokin babana ne amma yana kira na yana neman mai lalata da shi amma aminin babana ne al'amura sun lalace ko an shuka mana suna zina wasu su yi da 'yan mata wasu su yi da 'yan makaranta wasu su yi da kawai wasu su yi da matan islamiyya wasu su yi da matan masu abinci a kasuwa wasu kala kala kala wasu su yi kashi nan ne ma da yau idan ka ga 'ya'yan musulmi yadda suke yawo a baya sassa ba za ka ce musulmi ba idan 'yar musulmi ta yi wani shiga ba za ka ce tana sallah ba an kai lokacin da da ƙyar za ka iya bambancewa tsakanin musulma da wanda ba musulma ba ku rubuta ku a jikin ɗin mutanen ne shan giya akwai wani wanda yake sai daga hannu ya rantsi da Allah ya ce wai wai wai wai wai wai wai wai kafirai ne kawai sun shan giya in aka yi wasa ma aka buga littafi a wani wurin musulmi ma ba su ko su kafirai shan giya a wani wuri akwai wani gari a nan arewa na je karatu aka kawo kukan cewa kabilun da suke gari wanda ba musulmi ba sun kawo jan kunne ga limanin da yake a wani cewa malam ku ga yaran su daina zuwa suna lalata mana yayan ku a addinin ku ba an ce yin zina haram bane amma kullum yaran ku suke cika mana unguwannin mu suna bin yaran mu suna ba su kudi suna mana lalata wance an mata ciki sai a ce waye wani ne musulmi wance an mata ciki to ba ma sun tashin hankali kuna sun kama fada da rashin zaman lafiya to gaskiya in yaran ku suna shiga cikin yayan ku za ku fara tsare su wani yayan musulmi ne suke shiga unguwar arna suna ɗauko yaran da ba musulmi ba suna kwana da su a ɗaukar suna ba su kan kashe fasad to yaya mai wannan ɗabi'ar zai yi nasara a kan abokin gaban shi yaya musulunci zai yi ƙarfi ya zama shi yake hukunci a bayan ƙasa sai wasa muke yi muna so wai a ce wai a yi aiki da Qur'ani wai gwamnati da aiki da Qur'ani to ba mu ne zamu kawo gwamnatin ba mu ni muka lalace ta ga Allah akan daidai yake tabaraka wa ta'ala ku gyara Allah ya taimake ku ba ku gyara ba kuma ku gamu da bakin ciki magana jin kiɗa da waka kan wannan da musulmi da wanda ba musulmi ba duk an yi tarayya sai a wata Allah kuma sa Allah ya faɗa cewa zamiru shaytan sarewa ibnu taymiya ce jin waka da kada kada giya ne na kulli ba an hana shan giya na baki ba ba haramun ne a sha giya na baki ba yace to akwai giya ta kulli menene giya ta kulli jin kida da waka sun gama da mu yanzu duk wayoyin mu da za a kira mu da kira da waka ake kira mu kuma qur'ani yayi magana yace ashwara'i ashwara'i yattabi'ukum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahibun halaka kuta ba su suke bin mawaka yanzu waka ta zama ita ce duk wanda ke so samu mabiya sai da waka in za ka yi kallon abu sai ka sa waka in baka samu ba za a saurara ba duk wanda yana cikin hanyar da ake yakar mu a raba mu da addini abinda Allah ya ce kar mu an wayi gari ana sa muna yin sa a kace da kudin mu ma muke zuwa mu saya wa ma allamna mu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ban koya wa annabi waka ba kuma waka ba ta dace ba ta kamata da shi ba yau Allah ya jarrabe mu da masifa wasu ma daga cikin mu ma yan bid'a addinin nasu ma ba sa yin sai da kida da wasa gaba da da sunan addini za a ɗauko motoci a kafa kiɗa sosai a daki ganga a jajisko a yi piano a sa sarewa da wasa yan mata su zo su kada kirjinsu a gaban malamai ana kallo kuma a gama a ce a yi wa annabi salati saboda bala'i da wuta wallahi kariya na fada daga kano na kawo da zancen nan haka ne kai ka sani so nawa za ka ga a titi an ɗauko kayan kolo da kayan kiɗa a mota ana kiɗa kuma allah ke kira ciki daga daga wani wa'azi ka ce zai sa wa'azi zai sa kiɗa a wayarsa ga waɗanda suka mai da kiɗa da waka a titi ga malamin addini wai ya fito yana kokarin kare bid'arsa duk da cewa akwai sabanin malamai akan harkar kida akan harkar waka akwai bayani to da sabanin malamai ya kace ku je ku kina masallaci ku bautar da mutane ku ce su rinka bauta wa Allah da kina da waka san zuciya kare barna inna rabbaka la bil islam lallai musulmi ya kamata mu farka kamar wannan lakka kamar wayar da kai ne mu gane ta ina ake yaƙar yanzu ba yaƙin bindiga ba ne ba a'a yaƙi ne na tunani alkazu da zikiri a yaƙi tunanin ka kawai a canja ka kawai ba sai an kashe kuɗi ba Uzaifa ibn Yamani ya ce manzon Allah yana cewa يكون دعاة على أبواب جهنم من أداهم إليها قذفوه فيها لا أسامو سما سكرا سنا قومو بموت جهنم duk wanda ya bi su sai sun jefa shi a cikin jahannama waɗannan su ne suka tabbata suka ce masa Allah ka tibanta mana su annabi ya bayar abu na biyu kokarin koya wa mutane da cire wa mutane kyamar ikhtilaf me ikhtilaf wato kyamuwa maza da mata Allah baya son haduwar maza da mata shari'a ba ce ta ba ikhtilaf cakuduwa maza da mata amma yau ana so a nuna maka ƙauyanci ne ma idan wai kace za ka yi taro ba za ku haɗa maza da mata ba za a zo babban taro sai a haɗa ga kujerun maza da mata duk a kai kawai tana zaune tana warin balaga kai ma kana gefe ta kana warin ku sha iskar juna tana zaune ba ta sa hijabi ba ta shi da jikinta ba kawai wayan nan kana hango jikinta ba komai waye wace tsur ka ga mace a tsakiyar wannan ko da kuwa mace ba a daidai ba ne a makarantun mu an koya mana haka a aji ga mace ga namiji ga mace ga namiji ko ma a kujera mai hoton uku sai a sa mutum biyu maza mace a tsakiyar wannan duk da idan mutum ko gani kuma ana kuma da kanmu muke zama ya yi kuka zuwa wani dan makarantu kuma mu biya su ne kuma kaya kuɗi kuma dole mu zai su da aka yarinya tun tana firamare tana nursery tana firamare tana jiniya tana sinya an koya mata haɗa jiki da namiji kai ina da zan ta zama balagagge na ta rubu ne ci ka hana ta ba za ta iya iya hana ta sannan su matan zayyano ne na tabbar mutuwar su sun kayata wa mace ta fita ta rika bayyana adalci da kwalliyarta suka ce hakkin ki ne hakkin ki ne ki ado hakkin ki ne ki fita duk inda kika ga dama suka ce yaki suka ce sai an ba wa mace hakkinta women right kun kwa dauka cewa gaskiya ne bai ce kuma san adam ne a'a da awar women right da suke da awa ne ta yakar musulunci duk abin da addini ya ce kar mace ta yi kuma ce ya za a hana kirki da ka sai a wayi gari matanmu suna faɗa da dokar Allah wata za ta yi aure da wani sai ta ce to ina son shaida maka magana saka hijabi kullum da zai yi ba ni ba wani wanda zai zo da tsanta kullum ta rufe kai na jumi yana damuna da zai in ka yadda za ka aure da haka wata ran sa ina ra'ayi wata ran kuma zan fita haka ta sha guba ta sha guba saboda an gaya mata hakkinta ne in ta ga dama ta ta tsirara in ta ga dama ta saka dan kwali in ta ga dama ka ta saka su ma waɗannan mutane a wajen su duk wanda ina zumta wa mace ta sa hijabi ko ta lullube fuskarta ko ta lullube jikinta to ya shiga hakkinta shi sa lokacin da gwamnatin tarayya ake ta kokarin a sa hannu akan harkar abin da ya shafi harkar LGBTQ din abin da malamai su ita kokarin gaya wa gwamnati suna da wasu fa'ara suna da wasu wurare kawai sai a ce human rights a sa hannu cewa an yadda za a ba da human rights yancin dan adam to mu a musulunci yancin dan adam din mu a musulunci ba daidai ba ne da fahimtar bature a kan yancin dan adam mu a musulunci yancin dan adam dan adam yana da yanci in wannan abun Allah ya yarda ya yi su ma a wajen su duk abin da dan adam yake so ya yi to yancin sa ne a kyale yanzu misali kamar ɗanka ya ce shi ba zai sallah ba shi kabari zai bautawa shi dutse zai bautawa shi wuta zai bautawa a ka'idar human rights yaron nan yana da yanci ya bauta duk abin da ya gada ba kai kuma ubansa ba kai saka ce karye kaza ba sai kaza kage kage kuma lafiya ne karo da tsarin musulunci ce human rights yaro yana ga dama yace ba zai tashi asuba ba ba zai je masallaci ba ba zai je karatu ba ba zai je wajen wa'azi it's it's all personal right right din sa ne a wajen su mu kuma addini Allah ya ce a je masallaci an ce a kira ma sallah ana kiran sallah ne don a ce kowa ya fito to in dai har akwai respectin wannan human rights din a nan kwarai to dan me za a ce mutum sai ya baro gidansa ya zo ya sallah in ka takura wa ɗanka ka ce ya je masallaci zai iya cewa da zai je ba kuma ka masa magana zai iya kira maka dan sallah shi mazai yancin mace ne in ta ga dama ta ba da kanta namiji tana sha'awa ya sadu da ita a wajen su idan namiji ya matsanta wa mace yace yana so zai biya bukata saboda yana sha'awa ya kira ta shimfiɗa tana da dama ta ce ba za ta je ba kuma wanda Allah ce duk matar da miji ya kira ta shimfiɗa ta ƙi tafi sai ta kwana mala'ikun Allah suna tsire mata albarka ka gaya min ya wani abin da ya da tsayi da sun yi nisa ne ma suke su raba mu da abin da Allah ya ce ne amma dan uwan mu da bai gane ba sai waye gari yana faɗa da addini da sunan civilization da sunan wayewa akwai abin da ya baka da ilimi a ciki kar kai magana zuwa wajen su yaro yana da yanci ya yi abin da ya gada makaranta kura masa mu kuma a shari'ar musulunci an ce mu rike hannun yaran mu mu ma ladabtar da su kai in yaro ya yi sallah ma an ce ma mu da ke shi in ya kai wani shekaru ko annabi da ya gaya mana to su a wurin su in ka daga hannu ka da yaro saboda bai yi wani abu za a iya daure ka a kurku duka sun shigo mana da waɗannan abubuwa sun barbarci tunaninmu da kwabalanmu don su nuna mana cewa wai mu samu yanci amma wallahi ba yanci bane suna bai da mu bautar shi ne za a hana mu bi Allah ne amma mu dawo muna bi muna bauta a wannan jiya ta ku ai yawon ko bai faru ba yan mata aka tara zaurawa aka tara za a aurar da su a ce mu kawo su fi sabilin da ke mu kuma ba mun ga tashi hankali mun ga abu mamaki bai faru ba nan sai da kasar da ta kai aka yi tsaba aka yi kasa aka nemi a hana wai ya ci karo da tsarin wasu mutane to ku kuma addinin mu ya ce mu je ba shi kenan kaga an waye gari addinin namu ba za a bar mu yi exercise din sa ba sai da aka yi bala'in da aka yi aka tada aka yi tukunna wutar ta mutu to wallahi da addinin nake ga mu kan ku na gani ba kuma ka tantance ki suna nan da tsare-tsare da shirye-shirye masu tare yawa samari ya kamata ku harka ya kamata ku san musulunci yaya za ku kanci ku yi karatu ku je makaranta ku saurari ilimi duk wanda bai je makaranta ba bai yi karatu ba ya mai da kansa jaki yana tafiya donki kana tafiya a bayan kasa saboda me za a yi ta loda maka abubuwan da ya ci karo da addinin ka waye gari kai ne ake ɗauka ka zama makamin za ka yi fada da addinin musulunci ba tare da kafa ba da aka sun kira mace sun ce tana da yanci tana da haƙƙi ki fita lokacin da ya gada ba namiji bai sai hana ki ba ba wani magana ka ce wai matarka wai ta fita wai jami isa ta fita tana da rayu fita wannan ya ci karo da karantar wa mutum musulunci to yin wannan dasa wannan a cikin zukatan matan hanya ce ta musu addini da kuma yaƙar addinin musulunci abu na uku suna ta tallata mana kayan maye da shaye-shaye ta'afi al-mukhaddirat wal humur wal muskirat giya kayan maye wiwi a waye gari harajin da za a ci na giya a rage harajin da za a ci na giya kuma mun mamaki bana ko kungiyar da suke ya kan shayi kayan shayi shayi amma ku duba yadda ake shaye shaye kuma ku lura da kyau duk inda kuka ga an ce maki shaye shaye to akwai yara matasa musu biya ba an ba wa yaran mu kwaya yau sai mu kwana muna magana a kan harkar kwaya da shaye-shaye da aka lalata kuma da yaran mu a ba wa yaro kwaya sai ya ɗauki makamin ya riƙe ya kashe mutum duk da kwaya duk da kwaya ce jiya nan nan da daddare bayan mun tashi wa'azi muke magana da farfesa da direban mu da muke tare shi a mota mun ga wani ɗan hayya hayya haka wani sai ake cewa ai yanzu na a garin nan kai wasa malam akwai gurin da in ka je sai a kashe ka a wayar ta ce a garin ta amina ta ce kwarai ku sai ga shi yau ana ba mu labari a jiya din nan wasu matasa sun je wani guri sun sauki mai mashin sun kwace mashin da su kashe shi suwaye in Allah ya sa da kalin da za ga yara an ba su wuka ba za su fita harkar ba sai sun sha huyi huyi sai sun sha kwaya sun gogo wanda ya sha kwaya in ya daga wuka ko ina kwayar za ta ce masa tada in ba dan kwaya ba wane ne zai karbi abun hannunka kuma ya kashe ka to ita kwaya ma na ita ce uwa uba kawwa uwar gami da ya taɓa tsari da barza a cikin matasa da zarar an tallata wa yara kwaya suna shan ta to babu abin da ba za su yi ba za su yi kisa za su ɗau makami za su yi kaza ko mutanen da ake kama su ana kai su daji ana kashe su ko ana sako su suna faɗa aiki za su baka labarin cewa yaran da suke wannan abu kwanan suke suna shan kwaya kwanan suke suna shan kwaya kaga kenan sai da aka ba su kwaya suka yi da suka karɓi kwaya sannan aka ba su bindiga sannan aka ce su shiga daji sannan aka ce su rika kama mutane suna kashewa ko suna karɓar kuɗi to daga cikin hanyar da ake yaƙan musulunci da musulmai shine yaɗa tallata kwaya da bayan da ita cikin sauƙi a cikin al'umma kuma wannan abu ya haɗa da giya ya haɗa da wiwi ya haɗa da wane ne duk abin da yaro zai sha ya bugu wannan sababi ne na zafin imani a samar da raunin imani a tattare da an hana yaran zuwa makaranta duk dan kwaya ba za ka shi da ba su yi wannan kwaya ba za ka bashe shi da ajiye karatu a jami'a ba ba su cin ba duk yaran da aka ba su kwaya ba za ka taba ganin su a kasuwa sun kasa kaya a sayar ba ba haka dan kwaya ba duk yaran da aka ba su kwaya ba za su taba zama cewa gobangun yan siyasa wanda nan gaba za su shiga su gugur maya ta siyasa su zo da shugabanci su ce miki al'umma ko wallahi ba za su taba yi ba wannan tana kuma nan baya da gaishe a masallaci an hada shi gaba da ba an hada shi gaba da masu zuwa masallaci dan kwaya da abokin sa mara shan kwaya da an ta wani abu masallaci sai ce sai ka dawo kai sai ce ka je ka dawo shi kuma za ka dawo ka same dan kwaya sallar juma'a baya zuwa kaga daga wayar da ita kadai yaran ka ba za su yi masallaci ba na biyu karatun boko ma ba za su yi ba na uku sana'a ba za su yi ba na hudu in kaga an tafi da dan siyasa a karkar siyasa a tsakin kaga kaga an tafi da dan kwaya a karkar siyasa to zai ji adalci kawai amfani yan kwaya a siyasa a ba su makami su sha kwaya su je su kashe wanda za su kashe su kona wanda za su kona su gyara hanya in an gama ce suka tura motar ta tafi Abuja ko ta tafi ko'ina sai a basu da hayaki kuma su su dawo mana gida su cigaba da tsada da kwacen waya da kakashe haka ne ko ba ka lokacin siyasa an ba su kwaya sun ciya an ce miki su mana akwai yan kwayar da yan siyasa suke taimakon su wallahi suna tare da su ne saboda lokacin zaɓe da idan muna gani a ƙasar nan 'yan siyasa suna yawo da yan daba da makamai ƴaƴan waye ƴaƴan musulmi ne ƴaƴan talakawa ne da ka za su musu aiki kafin su yi zaɓe su share musu hanya su yi abin da za su musu bayan sun gama zaɓe sun tura su sun ci to sai kuma su bunko mana su dawo cikin mu kuma su ta tsare mana hanya suna bashi mana wayoyi su bi mu masallatai suna sace mana takalma da motoci da abin hawa su rinka tsare mana unguwannin mu suna tsare mana matan mu suna musu tsare su rinka tsallaka mana gidaje suna mana tsada su rinka balle mana motoci a kofar gidan suna mana tsada in sun yi karfi su rinka fita wajen gari suna dasa hanya su rike bindiga in sun yi girma sai a ba su bindiga sai su rinka tsare hanya ko kuma ka ji ana farin wuta a wata unguwa kar ka dauka wani bako ne shi a yaran unguwa ne aka tsaye su aka ba su makami cikin su sha kwaya bari a ba su makami su ta a da kwayar da za a kira su in ana so su kashe wani sai a ce ku je ku kashe mana wani sai su dubu su sha kwaya su fita me zai hana su yanzu har yanzu ba mu gane illar kwaya a cikin mu ba yanzu har yanzu ba mu fahimci cewa ya karbu ake yi ba kuma kwayar da safarinta da ake mana a cikin motoci ake ɗauko ta a tsallake hanyoyin da ana kawo ta cikin gari ana sai da ita sun san inda suke buga waya kai a cikin mu akwai dilolin kwayar an san su alhaji wani dila kwaya ne an san shi amma yana da alaka yana da kwanaki baka isa ka masa magana ba ya canza gida ya hau mota ya yi abin bajinta amma me yake kwaya yake kawo ya ɗan mutane suna tsaya da shi yake a ciki Daka ba wa samari matasa kwaya dalili ne na rusa addini da rusa musu rayuwa wallahi ya ku matasa muna kaunar ku wallahi nasiha muke ku daga cikin hanyar da za a yi total disqualifying na rayuwar da gaba daya ba ka kwaya ka rinka sha dan kwaya baya taɓa yin albarka sai dai Allah ya rubuta shi da tuba da gani da da kyau duk wani abu da ci gaba wallahi babu kai ka cuce ka kai ne ba ka je a baka mata kirki ka ba ka kare rayuwarka a zance-zance da zance-zance dan kwaya ne kai zai samu ubansa da makarfi ce sai ka shiga ubansa wani mai gida ke cewa idan yarsa ta sha kwaya in ta fito da makarfi kowa za ki yi gida malam lalacewa ta kai da yanzu kwaya hatta yara yan mata yaran mu yan mata ana ba su kwaya suna sha to kaji wani bincike ma yanzu ya tabbatar matan ma neman suke su wuce mazajen kwaya ka ji wani bala'i ka ji masifa ka ji shaddu yanzu ba na akwai yan mata yan daba ba yan cizo ya ka cizo harshe a yi bala'i a ce kaza a ce kaza mace ba a kwana da ita ana sanar da ita saboda ta sha kwaya ba ta ma sani ba da kansu suke fitowa suna faɗa ko yau in kun duba social media na gani kafin zumumin yan iskar matan da suka kaya ko a tiktok ko a facebook ko a whatsapp za ku ji suna faɗa cewa ai an ba su kwaya sun sha an yi lalata da da ka matsiyata idan suna so su lalata muku yan mata sai su ba su kwaya in suka sha kwaya to za a iya kwanciya da mace awa nawa a gaban duk abin da za a yi ba ta cikin hayyacin da wani masu da ke ta dawo hayyacin ta sai ta ji ciki an daura ba shi da haka jama'a ku taimaki gwamnati wajen hana shan kwaya hukumomin da suke yakan kwaya daga yan ne ake cewa ku taimaka musu wallahi ba karamin taimako musulunci ke wadana kuma wannan kungiyar ta dace da shari'a saboda addinin musulunci ya zo akan kare protecting the life dan adam da hankalin mutum tunaninsa yakar da suke kar a sha kwaya da ya kamata a adana musu a taimaka musu kuma gwamnati ta ba su albashi mai kyau ta ba su uniform mai kyau kar ta ba su a wulakanci a ba su ofishi mai kyau kuma a ba su karfi a ba su bawa amma a je bakin titi a wajen gari ana ta cikin din motoci ana neman yan kwaya ga yan kwaya sun cika mana gari kusa da gugun fahimta a titi a tsaye da kai ɗauki cikin motar ka ka fito da an saka da biri-biri an saka ce kai yaya ne da ka fara hamma kana da ce fito sai daga bayan sun rage mu kace to wannan fuskar sun ya bacci take ko ne ko ka ta baya amma ga ɗan kwaya a cikin gari sun addabe mu mana ban sani ba ita wannan hukumar ko ba ta sabis ko ba ta aiki a cikin gari ne Allah wa'ala rubuta wannan kwaji sannan ku sani cewa babban hanyar da makiyan ku suka gudun kare addinin musulunci abu na biyar ke shine kwace mana samari matasa a shagaltar da samari da wasa a shagaltar da samari da kaɗe-kaɗe da wake-wake a shagaltar da samari da duk abin da zai ɗauki hankalinsu da tarurruka da banza ana koya musu banza wala har tikitin jirgi ake ba wa matasa a ce ana gayyata ku taro wuri ka to yaro yana bushe yana makale an ce ga tikitin jirgi ka je akwai taro za a yi a kari kaza ga hotel da sati biyu ga munajiyar da za a baka yan kudin kashewa kana sauka za a tura maka 150,000 kwata miliyan a akawun ɗinka idan an gama kuma akwai wani miliyan da za a tura maka wai zai ki zo amma in an je taron me za ta tabbata shi ne abin tambayi kuma ka gaya ma wani yaro ne da yake da tsoron Allah da an masa wannan ga tikitin jirgi zuwa da damuwa ga wasu kuɗi da za ka gani a kawon ka samu a baraka ga abinci sau uku ga mota da za a ɗauka ku shiga gari a kai da wuraren shiyar da amma kuma za a zo a yi muku taro ne za a yi muku lamciya ta wajen awa takwas da yini ke ta ɗora mu akan tunaninsu ta ɗora mu akan tsari haka kwal in kun gama kuma a baku dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya haɓa ba haka wannan abu ana yi su barkace ƙungiyoyi da yawa ana ta ɗiban mata shi ne za ga wani yaro matashi baya komai yana canza riga yana abubuwan da ya gada ba magana ka masa magana a jini saurare ka saboda an ɗauki hankalinsa a can yau in dai za ka yi amfani da kuɗi in dai matasan mu za ka yi amfani da kuɗi yan matan mu in dai za ka ba su kuɗi to ka gama sayar musu aiki ya rage ga malaman addini masu da'awa su san yadda za su jawo samarin su kusa da su na sha faɗa ina maimaitawa a wa'azi dole sai mun canja usulin da'awar mu da wa'azin mu ga yadda muke fata akwai abokanan gaba suna neman su dare da rana suna ba su kuɗaɗe suna kiran su tarurruka suna ɗauke musu nauyin wasu abubuwa wallahi ma da abin da zai bakanta maka ko ba za su ɗauki nauyin karatun ka ba za su tura ka je ka duk abin da za ka samu ka zama wani wallahi ba za su yi maka ba sai dai su baka abin da za ka ci yanzu yanzu ka ci ki shiga gaba to sai malamin addini sai waye gari ya zo yana wa'azi kullum idan ya tashi wa'azi zagi mutane da yi iska mutanen barza mashaya barayi yan giya yan kaza ba ku da albarka kullum wa'azinka kana zagi su ya haɗa su zuwa saurari da wanne za su ci kai ka zage su wancan ya kira su ya ba su kuɗi ina za su wanda ya ba su dole sai mun zama waƙiyi realistic bari ka gane reality what is really happening me yake gudana idan na tallata maka na tallata maka ba karba ba sai canza usulobi in kira da ka kuje da tsala'atar su ƴaƴan kuɗi mu yi wa'azin cewa abin da suke ba daidai ba ne ƴaƴan kuɗi mu kira su ta hanyoyi masu kyau mu ba su makaranta kyauta mu ɗauki nauyin su je jami'a su yi karatu mu dan sama musu wani sana'a ko wanke mota ne ko wani abu ku kula da su wasu da su yan siyasa ba su rinka kiman waɗannan matasa ana samun musu nauyi ba wai ana watsa musu kuɗi kamar yadda ake watsa wa ƴaƴan kaji ba tsakuwa ko abinci ba a gina su a ba su abin hawa a ba su kayan more rayuwa a taimake su akan noma a taimake su akan ilimi to sai a musu wa'azi sai wa'azi ya tashi amma a zage su a ɓata su a ce yan mutane a ce sun yi asara sun tafi to ga wani kuma ya tuko daga kasar waje ya ce a nemi su ba su kudade za ku sha mamaki in kun dade kuna kiran matasan nan ba su amsa ba akwai inda ake kiran su suna amsa ba wannan sako ne da ke isa ko kudin kuwa ya ko matasa ba kowane taro ne za a kira shi a ce ga kuɗi ka je ba na rantse maka da Allah zai iya yiwuwa ka je halaka da jina a satin da ranar da kwazo kafin da tafi da kwana ne wani matashi ya kama wata takarda da ake gayyata mu dandazon matasa ne musulmi ba aka zo aka same su wanda ba musulmi ba ne suka same suka ba su kaji da da'awa suna musu wa'azi cewa muna gayyata mu kudo cocin ranar kaza akwai cin abinci akwai transport akwai hunariyar da za a ba ku akwai akwai akwai kaza wani yaro ya ce ya ce ku ga ka san musu waye kuma ya ce kwarai kwarai yau da biyu a yi musu But I'm just calling you to attend. Come and see what we are doing. Come and listen to us. Listen to us. Try to understand what we are calling for before you fight us, before you hate us. Please, we are calling you. You have your transport, you have your pocket money, you have your lunch and dinner and so on and so forth. We just want to see you there. wallahi ya wani ce da yawa sun musu alkawari suka ce Allah kai mun sani na mutu wani ya ce ta kai yanzu ma wani duka wani kuma kudin banza wallahi shi ne amma ma shi ne ya gaya wa abuja kai yanzu kuma wani kamar kudin banza a jira ka ba ka je ka saka kudin ka za a ji kawai an yi amfani da talauci yara mutum suna zaune ba aiki ba a shafa ba ba ba noma ba gona ba shago ba ba ba ba don haka takarda ce kawai da zama waya za a bayar ce gurgutu na kuma ya ko fai dole ka bashi wallahi ma kafin ka je za a tura ma transport malam launin mu ya kai ga ana tallata mana barna hatta a cikin gidajen mu amma abin da za ka tambaya mu kuma masu da'awar musulunci wani program muke da shi muka shirya da mu da attajiranmu da masu kudinmu da 'yan siyasarmu wani abu za mu bi na ɗaukar hankalin samari matasa mu dawo da su kan hanyar daidai kada a zo a yi mana amfani da su daga shekara goma sama su ne a ƙoƙarin na ba wallahi ba kowa ya rike kudin sa a jiki kuma duk wanda ya tara kuɗi a ƙasar da gani yake a kowa wani duk abin da za ka zo ka gaya maka cewa addinin Allah ake zai ka kallon ka ne ce ne za ka yi wa ko to hanyar cin nasara akan al'umma shine a karbe samarinta ta hanyar kaɗe-kaɗe da wanke wanke malam duk inda aka sa gida da waka in Allah ya so ya sai an dauki samarin to sai ku yi tunani kuma me za ku kawo ku me za ku kawo musu kishiyar wannan wanda za su amsa akwai babban malami a shek faru rahmani allah ya masa rahama ya rasu ya ce shi na kana shababu a kuya yayin da samarin musulmi suka zama tuba su karfi suka imani kana ce umma kawiya to al'umma za su zama mai karfi abinda ake so ku ce abinda ake so ku gani kuna so addinin ku yayi karfi to wallahi ku rike matasa duk da a wanda aka bari aka bace matasa muka waye gari matasa mu duk sun tafi gurin tsiya an bar mu da dattawa da tsofaffi kaje to rauni ya sani akwai damuwa a to ai an ɗebe goben nan an ɗebe jibin nan an ɗebe data mu future din is, is totally disqualified and disbarred an cire future wanda gobe zai gaje ka a siyasarka wanda zai gaje ka a mumbarinka wanda zai gaji ka a shagon kasuwarka wanda zai gaji ka a taimakon mutane wanda zai gaji ka akan sana'arka an ɗauke shi an tsora shi kan wani tsari lillahi azimu idan muka shekara goma ashirin muna wata abu za a waye gari da kanmu da kanmu ɗayan mu su suna kashe mu suna koran mu daga gidajen wannan harkar ɗaukar hankalin samarin na babbar karatu ne kuma shi ne makasa shi ne madaka shi ne inda za a raunana mu ina so ku lura cewa duk wani abin da ake so a yi a kasar nan na daidai ko wanda ba na daidai ba matasa ake nema don abin da kuma aka ɗauki matasa in ne matasa suka amsa shi wallahi sai an yi wannan abu ko barkani ko ta'adili ko da ba ake so yanzu ku duba lokacin zanga-zangar duk yara ne matasa ba da wallahi ba na har akwai wanda ma bai ma kai balaga ba shi ma ya shi ne amma ne sun yi din kuma sun hana gwamnati kuma a ranar da ake rundunar da kuma sun kori kowa yaya ka gani inda wannan abin ya ci gaba da ba don matsalar yunwa da rashin kudin kashewa wadatacce ba duk inda suka yi wata guda suna wannan wallahi kowace gwamnati ne zai sun mara da ita akwai hadari mun gaya wa gwamnati mun gaya musu kar ku kuskura ku bari a karfe muku matasa daga hannun duk 'yan siyasa tun daga shugaban kasa har zuwa kansila yana daga cikin siyasa mai wayewa shi ne tafiya da matasa 'yan siyasa gwamnoni 'yan siyasa sanatoci 'yan siyasa 'yan majalisa 'yan siyasa shugabannin kasa da wayewa kai har ciyama har kansila wallahi samari matasa jarin ne in kuka kuskura aka ɗauke samari daga yin ku tabbatar wallahi lokacin da za za a zo lokacin da saurayi matashi in za ka samu masa igwa kana bari wuta wallahi za su turo mutum dubu a kashe su wasu ne su za a motar igwa ta su kwace ta in bindiga kike ji za ka yi harbi matasan nan da suke da karancin tunani wallahi da ni za su yi shahada ka harbi duk laraba da suka je mata karfin bindiga su rusa maka su kuma su ake ta ashe su matasa a siyasa ma kanta bai kamata a yi asarar ballantana a addini ta samu dama a da'awar mu matasa kayan mu ne abokanan da bai kuɗi duk inda muke muna tare da su ba za mu bari a kwace mana matasan mu ba dan su ne jari su ne abokanan tafiya wallahi a tarihin musulunci tun da annabi ya bar duniya har zuwa lokacin sahabbai jami'ai jami'ai jami'ai da duk matasa da suke shugabanci suke jagoranci wani shekara ashirin da ɗaya an ba shi shugabanci wani shekara sha takwas an ba shi shugabanci wani shekara talatin an ba shi shugabanci wani shekara ashirin da uku an ba shi kaza duk da za mu samu dama za mu samu misalan su da sunan da ke so da garurukan da suke rike kwamandoji kwamandoji ne aka ba su kwamanda da wallahi ba su kai shekara talatin ba to shi yasa makiya Allah in suna so su yaki kasa a karye kasa to matasa ake nema yanzu zan dinga buga muku misali akan matasa duk yaran da kuka gan su a daji suna rike da bindiga suna kashe mutane ko suna kidnapping ko suna wane ne suna wane wala duk yana da matasa gwamnati tana ina tana bacci aka daidai su aka bar su cikin talauci aka yi watar da su sai wasu suka kawo su hanyar samun kuɗi suka ja su suka wanke musu tunani suka nuna cewa gwamnati ba ta son su ba a yi da su sai suka ba su makami suka ce ga yadda za su suka ba su makami suka ba su kwaya kuma suka cire musu tsoro a cikin zukatan su yanzu ga cikin addaba mutane wallahi addini malaman addini ba wa da baki ba su kuma kuskure ake yi ya kamata a gyara kun ta gina makarantu masu tsada a cikin birane amma idan kun zo neman kuri'a sai ku tsallaka ku hau kwale kwale ku tsallaka ku je daji ku je ku kafa kwanta su ba sa bukatar firamare su ba sa bukatar wutar lantarki su ba sa bukatar ruwan ruwan ruwan rijiya ba sa bukatar injin nika ba sa bukatar taki su ma fa al'umma ne amma a cikin daji suke rayuwa sai aka manta da su duk wani abu na jin daɗin rayuwa ba a sa su a ciki ba sai muka yi kuskure sai muka bar bodojin mu a buɗe sai abokanan gaba sai suka shigo ƙauyukan suka ta koya musu abubuwa sai suka ba su makamai suna can a waje suna da remote control suna controlling din su suka zo suka addabe mu suka addabi gwamnatin mu suka addabi masu kuɗin mu suka addabi zaman lafiya mu saka ci aka yi gane su ba yi abin da ya kamata a yi ba kuma yanzu an ci gaba a duniya da muke gani duk wani wanda ka sani dan kasa ne dole sai an rika tunawa da shi shi ma ana kai masa taimako na kasa me yasa samarin namu matasa ake ɗaukar su a ba su makami su suna fada da gwamnati ana amfani ne da cewa ai an bar ku cikin talauci ba a ba ku jami'a ba ba a ba ku kayan wurin rayuwa ba ba a yi muku kaza ba a yi ku zo ku ba za sai a ɗauki kuɗi a ba su a ba su kayan shaye-shaye a ba su makami a sa su ta fada da gwamnati su matsalar wasu 'yan siyasa an sa musu shamaki tsakaninsu da sauraron wa'azin masu wa'azi sun gani suke malamin addini baya son su wanda wannan kuskure ne ko makiyin ka ne ka tsaya ka saurari bayanin da yake mana wata kila ka zaru da kalma da yake kuma kai dan siyasa da kake bukatar mutum yaya za ka bari a raba ka da shi ina son nuna mana wiki da da kowal din mu da hatsuwar mu da muke da shi to waɗannan samarin ma na cikin garin idan ba mu tsaya muka rike su da kyautatawa ba in ba sama wa samari aiki ba in ba sama musu makaranta ba in ba sauƙaƙa musu civilization na jami'a ba idan ba ku ne musu hanyar noma ba idan ba taimaka musu akan je ka dawo a na sufurin kasuwanci ba billahi alazim sai wasu makiya sun shigo mana yadda Najeriya nan bakin ta yake abu da kowaye ma shigo ta yake Allah sai sun shigo sun kasa hukungiyoyi a cikin ƙasa su zo su yanke musu yanke gwamnati me yasa ‘ya'yanku ne ku musu abin da ya kamata ku musu ba nan da faɗa cikin ɓangaren addini ne ana zage su ana la'antar su ana ɓata su ana sukar su ana cewa ba su iya ba ana cewa kaza ba mu yi amfani da musulmi na rarrashi na jawo ba ba can kuma ita gwamnati abin da za ta musu yaro ya gama sakandare ya shekara bakwai ya kasa shiga jami'a yana ganin jami'a a jiharsa ba zai iya shiga ba in ma ya samu admission din ba zai iya biyan kudin sai shiga jami'a ba jami'a ta gagara ɗan talaka gwamnati ta rufe ido kuɗi kawai suke so tun da kuka bar su ba su je jami'a suke karatu ba kuka bari karatun jami'a ya tsada to lalle jobless masu zaman banza za su yi yawa a ƙasa idan ku suka yi yawa to ku tabbatar kuma yan ta'adda za su yawa in yan ta'adda suka yi yawa kuma za su bar ku dama ku ci daɗin mulkin da kuke so ku ci ashe bai kamata ɗan siyasa ya rufe ido ya ta kawo dokoki masu tsauri a ƙasa a wata ta mutane abincin da za su ci ba su da abincin da za su ci mutane sun rasa abinci sun rasa magani a asibiti sun rasa abin da zai kwanta musu da hankali sun rasa sun rasa sun rasa sai wani ya zo da wata kungiya koyayya ta ta'addanci sai ya tallata musu ba wanda ya sai hana su ba wani malamin da zai yi bari ya ja musu aya ko hadisi saurare shi saboda abin da ya zama musu na larura a rayuwa ba a yi su ba hijira za su yi kamaru za su koma hijira za su koma ko chadi za su koma ko indiya za su koma ko ingila za su tafi ina za su je kasar su ce dole suna da haƙƙi a yi musu abin da ya kamata to yana daga cikin kuskuren da muke shi ne barin samari mu watsar da su ba ma kulawa ko ta bangaren addini ko ta bangaren kaza bari mu ga muku misali guda da malam kasar Saudiya kun ga dai Saudiya nan ne garin Allah Muhammad ko to wallahi an yi shekarun da ba su bar gaba aka fara daidai musu samarin su sai aka shige su ta sunan kishin addini ba suna da addini ba to sai aka shigo musu da kishin addini suka fara ta da bababamai da harbe-harbe kashe-kashe din da ta da bababamai to an yi a ƙasar Saudiya ko ba yi ba ƙungiyoyi na ta'addanci da waye an sama musu gindin zama a ƙasar da suka tashi suna ta kashewa suna kashewa suna kaza suna kaza sai malamai suka zauna da yake hukumar tana gudana da malaman addini tana karɓar shawara sai aka ce to waɗannan yara dole ne a kira su a zauna da su a tattauna da su menene matsalolinsu menene damuwarsu a duba ta ina suke ɗaukan wannan tunani a daɗe wannan tunani sai da suka yi wannan ɗaya bayan ɗaya suka nemo suka zo zan su aka yi abin da ya kamata taimaka musu a yi musu kaza a yi musu kaza ƙasar yanzu zama lafiya ba za ka taɓa ta yanzu an tada wani babban sauƙiya ba amma wallahi ni lokacin ina karatu an yi ta wannan amma mu yaran mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu duba abun bakin ciki ma abin da ya faru a kasar nan ko an kai shafa ka yara da aka dauka aka sa su a kurkuku aka boye su kusa mutuwa da yawa malam kamar ba kasar da ake kula da dan adam so yanzu waɗannan yara kana jin nan da shekara goma za su waye gidi suna sha'awar gwamnati an koya musu kin gwamnati shi sa malamai suke ta magana suka ce a kyautata musu din nan dan a wanke laifin da aka musu ne shi yaro in kai masa mummunan abu ya rike shi wallahi komai shekara da shekaru sai ya raba kuma duk ranar da wani dan ta'adda ya zai hada kai da shi akan ya yaki wannan tsarin sai ya yi shi za ka ku rike daga cikin hanyoyin da ake cutar da ku kwace mu samari abu na bakwai ya tafi mafimai a cikin mu kallo gidajen sun cika da malamai al'amlamun jinsiya wal aswat aswatul mughannina wal mughanniyat kayan kida kayan wake wake fannani da wasu fannana surun nisa al-hariya al-kasiya al-awra bayyana al-awra bayyana tsirai waɗannan hanyoyi ne na bala'i hanyoyi ne na sharri a waye gari a gida yau idan babu wannan kayan kallo da fimafimai da gidan masu addini da marasa addini gani yake ci baya wani lokacin za ka tsare rayuwar kana zuwa masallaci kana zuwa wa'azi amma gidanka a cike ke da fimafimai matarka shi take kallo ya'yanka shi take kallo kai sun turo ka masallaci gidan kuma yana cike da gida da wasa a cikin fim din nan ma duk wani mummunan ra'ayi ana ake zaci wallahi kuma ina so da gaya muku ba wani dan fim da zai yi fim ba tare da akwai wata manufa ba kuma akwai yan fim ɗin da ko na hausa ko na turanci ko ma da wani yare ne ana biyan su kuɗi don su tallata wata mugunyar aƙida ko wata mummunan manufa kuma idan ana so a sa a juya tunaninta a bai ita kan tunani na kaza na kaza to ana bawa masu fimafimai kuɗi a ce ku yi a kan kaza ko sun sun sani ko ba su sani ba za su yi ta aiki kawai an biya su kuɗi don su ci gaba da yaɗa wani abu kuma ɗan adam yana ɗaukar abu in ya gani a fim da wuri musamman yara ba abin da suka fi haddacewa zargi wallahi yin abin suka gani a cikin fim an koya musu kaɗe kaɗe an koya musu raye-raye a cikin fim za a iya koya maka sata a cikin fim za a iya koya mace ya ake kashe aure a cikin fim za a iya koya wa mace cin amanar miji a cikin fim za a ba abin da ba za a iya yi ba ni ba ina maganar fim da hausa ba da nan bature da na waye komai da su sani duk wani da fim a duniya yana da manufa to abin tambaya shi ne tun da mun fahimci fim ya yi tasiri a cikin al'umma mu masu addini to wanne fim muka kawo mu wanda za mu ɗauki hankalin mutanen mu in ka ce kasa ga wancan to wanne za ka ɗan rage ka ɗan sa musu ka ɗauki hankalin mu yanzu akwai tashoshin da aka bude su a kasar nan wallahi sun karanta kasar ne sun ga musamman yanzu mu a Najeriya sunna TV Afirka TV Manara TV Almisal TV Gaskiya TV da Arewacin TV wannan Hausa bakwai wace ce da sauransu sun ga waɗannan suna yada addini za ka ce sun masu ke girgin wasu tashoshi da za su ɗauki hankalin mutane a hana su kallon wanda suna magana da yaran mu da kyakkyawan hoto da sauki mai kyau ya za a yi hana ka mai kuka kunna suna tv a maka tv manara tv sai ka kunna wancan abu za a zo ana magana da yaran ka mutanen da su ne suke duk abin duk abin da suke so su tallata a cikin wannan bai masu da suke tallata mu kuma namu waɗannan gidajen duk da daga yawan bakon su a cikin talauci na rantsa da Allah kudin subscription na shekara guda sai sun ji da kyar suke samu su biya saboda kyauta ake kallon su tallama wani mai shago ya ba su tallan tashoshin musulunci ne ya ba su tallan samu yar miliyan kaza ta tallan da ake ba a yi ya kai wadancan tashoshin to duk shi ma yana da cikin hanyar yakan sa wani abun kallo da zai dauki hankalinku ya raba mu da addinin mu da tarbiyyar mu gashi nan muna gani yara mu sun burge wa da abubuwa wani malamin islamiya ya taba mu da yara yace da Allah ya san sunan sahabbai guda goma ya zaga ya ji shan bawa ya zaga wancan a tun daga aji kaza an aji kaza ba wani sun sai wani malami ya ce ni da ya ce mana kana ba ta lokacin ka idan kana so ka tambaye su sunan yan fim guda goma a aji ɗaya na ɗaya maka an kafin za a baka ya ce to tunda kun kasa wannan ina son a bani su ne yan duk baya ko duk ɗakin haka daga hannu yanzu wannan bai ce karatu ba wannan yana nuna an yaƙe mu an sayi tunanin mu da na ƴaƴan mu gaba ɗaya duk sun san sunan wannan yan duk to dama abin da ake so kenan kar ku san sunan sahabbai kar ku san sunan malaman addini kar ku san sunan kaza amma ku san masu badala a cikin ku yaran kowa ya daga ya ce malami ne malami ne malami ne ya ba da asami ya ce to a je gida a sati mai zuwa a kawo a ajin gaba ki dai bai mutum ko suka kawo sauran duk ba sani me ya faru to abin da suke kallo kenan kafin su bar makaranta gida shi suke kallo in sun koma gida shi suke kallo kafin su dawo makaranta suke kallo kai akwai wasu makarantun ma a lokacin ba a shakatawa da korewar su abin da ake samu ke nan wannan abu suke kalla ka da su ka kula da gidanka billahi da zai duk wanda ya bar gidansa ana kallon kai masu mai shirya tambayar da sai an sa a gaban Allah wallahi sai Allah ya tambaye duk wanda ya bar kada kada da wake wake da bayyana sarki da ake a cikin gidansa ko ka dan ko da yawa duk kungiyar satellite da ka sa ko me ka gani ka shirya wani jawabi zaka ba wa ubangiji jama'a wani ma gaba ɗaya tashar musulunci ba babu ita a gidan ta gaba ɗaya abu na ƙarshe zan tsaya a kan shi daga cikin hanyoyin da ake bi wajen yakar musulunci da musulmai su raba kan musulmi da kuma cuso mana wasu masu da'awa da sunan musulunci amma suna rusa musulunci abu guda biyu raba kan musulmi da raunana da'awar ta musulunci za'afu addu'a إلى الإسلام الحقيقي هم وكلة ما معهم من العلم الحقيقي لو من دعوة باعتي ومن دعوة دون أول كسني لا أبو أي شيء لا أتعرف لي أكيد أما من دعوة المسلمين ba abin da yake shan wahala a bashi kuɗi shi ne irin da awar musulunci to sai aka sa mana rabuwar kai a tsakanin mu faɗa da junan mu wannan malami ya kira wannan masallaci wannan ya ce wannan bai iya ba wannan ya ce wannan bai iya ba wannan wani ya zage wannan wannan ya kaza in kun lura ba sai kun bata kan ku lokaci ba a wayar ka kawai ya ishe ka ka tattaro malamai da ka sani da ake ta faɗa da su su ma sunan malamai ne ko ba ka ji ce ba malami ba ne an yi aiki da shi ko an yi amfani da shi ko ya sani ko bai sani ba ala da kalli ko ba komai an samar da sabani a tsakaninmu shi wannan da yake fitowa ko dai da almajirai gaban su ko ba almajirai gaban sa yana faɗan abin da ya ga dama to dole akwai masu jin sa wannan duk shiri ne ake yi wani abu ne makarun laili wanda hali makirci ne da ake shiryawa in haka kun yi karfi a masallacin kun yi karfi a kawar to bari a zaɓi wasu daga cikin ku su rinka kawo muku mushkila to musulmi yana da kawar musulunci yanzu yana tsine wa malaman addinin Allah waɗanda tasirinsu ya bayyana ya zama kamar rana ya kai wannan wuta ya kai wannan aljanna ya faɗi abin da ya gada ba a haɗa ƙungiya da ƙungiya faɗa a haɗa al'umma da al'umma faɗa kuma kana ganin abin da ake yi na laifi ne wanda gwamnati ya kamata ta ga mulki ta hana ba za ta hana ba saboda ba interest ɗinta ba ne a yi wannan ɗin kurabu shi ya fi musu aiki amma yau da wani ɗan siyasa aka kama aka sa shi a gaba ake masa wani abu tuntunin da kare kotun kasa da kujerar wani ake nema a tumbuke da tuntunin kane ne wani abu ka amma tun da addini za a rubuce za a kawo fada ne tsakanin musulunci da musulmai a tsakanin su gida ne a ita fada to za su yi tabbani ana yi ana yi ana yi ana yi wannan ma hanya ce ta fada da addini hanya ce ta fada da musulunci daga ƙarshe Allah ya yi alƙawari sai ya ce miki addininsa ko da ko kuma zai tafiyar da ku ko ya ce bi komin akhari ya zo da wasu mutanen ba ko ka shigo jirgi a tafi da kai a yi aikin Allah da kai ka samu albarka ka samu alheri ko ka koma gefe kana cikin ragari kuma a shi wallahi wallahi wallahi mazalacin wallahi da yanzu wannan ba mu ta amara sai Allah ya cika wannan al'amari sai Allah ya ce biki wannan al'amari sai Allah ya ce biki wannan da'awa yan kasuwa ku fito ku ba da kuɗin wa ‘yan siyasa ku yi amfani da kujerun kudin siyasa ku da bikin musulunci babu abu bakin ciki da ke gudana a ƙasar nan mawaki mai waka mutum ne sai da ɗauki yana da miliyan ɗari biyar ya ba wa yaro mawaki ɗaya amma ba zai iya ba da masallacin sa naira miliyan ɗaya ba ba wanda suke samun kuɗi yanzu a gwamnatocin irin mawaka amma ana ta yawo da ƙwarya ana yawo da hula ana neman taimakon ya za a gina masallaci ya za a canja kafin masallaci ya za a canja masallaci mota ya za a ce mota ta gaggawa babu kawai idan mutum yana so wani ya masa waka ko ya masa waka ya burge shi kai ko ba shi yi waka ba miliyan ɗari biyar miliyan ɗari miliyan ɗari wallahi kwanan nan wani yaro ya zai same ni yana yan wake wake yana dan jin wa'azu ga ya zo muke dan hira da shi da ya fara ba da labari cewa ne da Allah ya bari sai samu da wani ya ce mala harkar da ba ana samu sai ce Allah sa ne suka tashe ni daga inda nake da kai dan gida ne shi in jirgin inda ake barin kuɗi wa mawaƙan nan ya ce malam malami ya ce mawaƙi ɗaya a ƙasar nan a arewa ya fi duk malaman nan masu dawa gaba ɗaya ya fi shi ɗaya wallahi zai ce ku da ku da gidajen ku da iyalan ku gaba ɗaya ya ce kyauta ɗaya da ɗan siyasa zai wa yaro mawaƙi ɗaya sai an kada ƙungiyoyin addinin musulunci nan da baki ɗaya aka ba su taimakon nan sai shekara goma suna cin moriyar wannan ƙungiyoyin dan siyasa guda ɗaya zai iya ɗaukan kuɗi ya ba wa mawaki baya ɗaya bin layin da zai kudin da zai iya gina masallacin juma guda ɗari biyar mawakin da bayi da garanti bayi da tabbas gobe zai iya canza jam'iyyar ka ji shi a kuma wata kuna kallo suna hawa motoci da biliyoyin kuɗi ko miliyoyin kuɗi ba a sada mutu ba su ba lokacin da ya ci abin da za ci kowa ne kuma ya mallaka da rajin zai rage don kar a ba sai ya karatu ya ji zaka da musa da gida ne me ya ne cikin kashi ballan na maka da wani kashi ba wani ne wai zai nemi kashi wai nemo igiya yana da nemo kashi yana sa wai zai daure ka daure me zaka daura ana magana hankali kana dabbaci muna magana ne akan yadda tunanin manyan mu ya tafi ba su waiwaitan addini su ce mamman addini sai mutum ya gama tsiyarsa lokacin ya kure masa yanzu yana da dama yana da nazari ranar da da dama ko da nazari ba za su yi masa amfani ba ko ya kuri filin ba na wani ne kadai a abin da yasa na suke ciki ne ta magana tun da na zo garin nan aka gaya mu cewa mutanen ne da ba sa tafiya da wani kuma wallahi wallahi na daɗe mu je wurin da na wa'azi na ganin zuwa irin mutanen nan ba kada wa'azi ko mutum ne bai tashi da ba ko mutum ɗaya wallahi shi ne da tuna wallahi wannan jihar ta kwakwai a banka akwai addini wallahi na shaida wa duniya da ma a kokarin cewa mutanen laifin suna son Allah suna ba da an ga yace mai wa'azi nake cewa profesa nake wa'azi da asuba wallahi yake za ka sha mamaki nake sai ka ce zariya ka san ka san mutanen zariya malami zai je wa'azi sai a ce akwai wa'azi sai ka ana sanar da wa'azi da asuba mu a kan ga ciya mu saba da wannan nace zaka yi kuma Allah malam da mata aure ne yan mata da ma'aikatan gwamnati sai kaga an cika masallaci sama da yadda za a cika shi magariba da ce to ashe a ne jama'a kaji amina ma haka ne muka je muka ga masallaci makin sama da ɗan hawaci muka yi sallah muka yi ta wa'azi har muka gama wa'azin nan wai ba wanda yake yanzu zai tafi ya kai ɗa makaranta karfe bakwai da yake arba'in tun da asuba malami ce waɗannan mutanen suke ne in tara za ta yi su ba su tashi ba wanda ya nuna cewa mutanen a shirye suke da su a ce musu Allah ya tsana ne a ce da ka muna muku fatan alkhairi son addini da kuke Allah ya kunyi ke kara muku Allah ya ba wa jihar Niger lafiya da zaman lafiya sauran jihohi da suke makwataka da kudu arewa gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kudu ma gaba ɗaya Najeriya Allah ya yi mana bala'in da muke ciki fatara Allah ya ba da tsada Allah ya ba da kuncin rayuwa Allah ya ba da matsin rayuwa kuma muna addu'a ta musamman gwamnati Allah ya taimake ta a kawo da na kai na san sabi ya garin nan ta garin ana ta fasa hanyoyi ana ta kula da cikai garin nan abu ya ke so ya zama ne koya amma da na duba na duba na ce to za ku daina je kafin ku kai kano kafin sha amma gaskiya ana kokari muna addu'a wa gwamnati Allah ya ba su ikon taimako mutane Allah ya ba su ikon agaza mutane Allah ya ba su ikon samar da duk hanyar da za a samu kwanciyar hankali Allah ya ba su yi wani ubangiji Allah ya riko da hannun su kuma ya taimaka musu kuma Allah ya ba mu ikon ci koriyar jan arzikin da ke cikin kasa kan ruwa da kuke da shi ruwa da kuke da shi albarkatun kasa da kuke da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su ikon ci koriyar su da amfanin na gaya wa ɗaya daga cikin manyan dattawan nan da muka kai musu ziyara manya-manyan jami'an gwamnati yake ce musu yalla ba ku yi haƙuri wannan jihar ta ku ta nesa da kuka ga ana kokarin hana ku zaman lafiya akwai arziki da ɗaya zuciyar da take akwai arziki a cikin ta to sai an tasa mata yadda kawai yake duk jihar da ba ta da komai ba ta da arziki a cikin kasa ba ta da arziki a kaza za ku suna zaman lafiya amma suna lura ne da ƙasa da yake da ko dai ana da tsananin noma ko akwai arziki da ake tona ko akwai wuri da ake tsammanin akwai wani abu da ake ne a ciki to sai a da samari da aka samarin ku ku ja su yi addini su fahimta su zo su kare jihar su ba da gudunmawa wa jihar gwamnatocin ku san cewa kuna da arziki kuma ku ci godiyar arziki ba sai kun buƙaci taimako wani ba noman doya kawai za a yi wallahi ya ta ce da Najeriya gaba da yarda da sauran abubuwa da alkhairi yasa duk wanda zai shafa da nan zai shafa ko shi kulkul sama saboda ba yin mama da ana cin abinci alhamdulillah akwai nisa wallahi wanda dai wasu mai bota ta ma ce ina da ma'abuwar Allah ta bari wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakallahu khairan mala ne saka maka da alkhairi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon da kuma amfanin da abin da malai karantar da mu abu na gaba a gurguje dama akwai ta'aliki da profesa zai yi kuma insha Allah zai gabatar da wannan ta'aliki wanda yake da matukar muhimmanci don ya dinke mana abubuwan da malai ya ambata mana profesa ta gaba
bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du takwa masu daraja ne muku gaisuwa irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko abin da malam ya faɗa a ƙarshe na sha'awar da kuka ba mu gaskiya ni ma na gargaɗo malam kan cewa mutane ne su zauna su haƙura a ta fesa wasu game da babban liman ya faɗa na rantsi da Allah na lura da za a kwana wallahi sai sun kwana kawai na san iya zai abu ta aiwa iyali ba ta dala ke hudu kada kai ya hu dan tana da haƙƙi to ni ma ne muku addu'a wato Allah ya muku albarka kuma Allah ya kara muku wannan abu guje ina ganin alaga mata ma na babban liman tun da kuna da condition a nan masallaci abu guje wannan masallacin ya zama wani sample ya zama wani model wanda za a dinga tsamo waɗannan abubuwan da malai faɗa musamman a kan samari samarin nan suna da matuƙar amfani a ga samarin gare ga ainihin shugaban tsofi ga manya waɗanda suke cikin tafiyar gaskiyar magana abin da malai faɗa game da samari idan muka yi wasa to za a kwace mana su da waɗannan hanyoyi na farko samari a tarihin da muka ji ko boko haram ai sun yaki iyayensu wani yana karanta aya ya kashe ubanci saboda haka dan an zo an tallata ma yaro kuɗi an ce masa ga abin da ake so daga ainihin wata majami'a wala ne zai kai ba ma yaro ba duk da dai yaron da ya fi amfani amma amfanin matashi a addini yana da yawa don su ne mustaqbal su ne fita idan ba su a kowanne mataki na adam in ba su a malamai idan ba su a yan wato yan yan siyasa in ba su a malaman makaranta in na ce malamai malama ji ne ke wanda za su gaji su ganin gaya za a yi ta tambaye ne kawai irin wannan samarin da ke so irin waɗannan samarin za su ji ne ma kowanne malami ina tambaye ku saura kai yana da kyau wannan masallacin ya zama wani samfuri na kakalo da tsakulo ɗaliban da suke ainihin suna da sha'awa ta addini a tallata wa gwamnatin jihar Niger to a gwada a fara a ga abin da Allah zai yi sa'an nan kuma ƴaƴa mata ma wallahi abin da zai ba ku mamaki mu a Kaduna muna da masu zawa sosai na sannan makuna da su wallahi ko ranar wato mun baro nan mun baro mun daura ranar juma'a da ko ran juma'a muka zo nan zai kenan ko idan ma na rubi to ran juma'a muka zo wannan lahadin na ga wasu yara sun kai ashirin waɗanda suke babu zawa ne ana kamfin su a wani wuri a kaduna waɗanda na sha gaya mu cewa ana zuwa da su daga ƙauyuka na ainihin wato jihohin najeriya wasu iyayen musulmi ne ba sa iya rike su so da ka sai wasu wato ainihin malaman da ba musulmi ba da jirgin da kudu da ƙauyukan sai za su sa a makarantu ina fata kuna jina su zo su ba su ilimi kuma su nan su kiristoci ina da'awa take ina kwamitin da'awa na rantse muku da Allah akwai maza ma da ake musakani har a wata kungiya da suke ta da ake ce masa gyara kayanka an kawo wannan kuka cewa akwai samari da aka ba su gidajen haya a kore su na ce ba kore su ba ne magani matsalar shi ne mu je mu ga inda aka jawo su a karkashin wannan magana ba na nufin cewa wai babu ƙungiyoyin mutum da suke zuwa ƙauyuka amma an wuce su in ba haka ba ganin ma za ta hau kanmu ba waɗannan samarin waɗanda suke shaye-shaye a guguje ba da za ka yi da mashayi ka ce za ka nan daga kayan magana da ce ya mala ala yana da mai rena mun bayo kai malam Allah ya ci yadda kai ka ci kawo shi tana ganin kawai ni ba zan yi baba na ma bai da shi ba suka ce mace tafi makaranta ya ce uba na ma bai yi ba haka ya rayu a fannin kawai rayu daga cikin yaran nan akwai da suke da zakira kauya suna da kwakwalwa mai ƙarfi amma kuma an ainihin wato za su cikin talauci an bautar da su ba da za su wani yaron bai da kudin waye akwai wata lokacin da mutum ka tafi da hawa wallahi an ce yaran a kusa da ainihin wato jihar da wasu aka ce yaran jihar sun kai su dubu wanda za su zana waye da nebu jama'a kuna jina sun kai dubu daya amma waɗanda suka iya biya ba su kai talatin ba muka gaggauta muka ce a kai wasu duka na kasa da ci ne dan na kasu ne wallahi ya biya mu in ba wannan abin da muke ba a kan nan aka gaya masa waɗannan yaran a cikin bakon za su ce jana ni na sa inda nake aiki akwai yaran da suka da kanta karatu saboda ba kuɗin da su zai shi kamar da malai faɗa sun ɗaukura a ɗaya fannin yan wato yan siyasa ba dole ne su kalli wannan matsalar idan abokan zaman mu suna da yan siyasa kwararru suna da yan siyasa masu ƙarfi masu kwakwale mu an ba ta mana namu da ainihin masu kwayoyi sai yayin mu saka batun su suwa za su zuke mu irin waɗannan manyan da suka gaba wanda suke tare da mu a nan yanzu in suka wuce kamar yadda malam abdullahi ya faɗi cewa nan da 2034 ko 35 yanzu zuwa ne ne malamai shi dai ma da ke tashi a bai kuma ya san kuma a lokacin alkur'ani ya kuma kai to su waye za su kasance ga gashi su waye suke da manufa irin ta su waye suke da hangen nesa suke ji ba wai a zo ya hudu ba ko kuma ya karatu hangen nesa suke ji kamar yadda ma ne ke kawo wata magana ta in san surullahi wa suru kuma yusabbi na kalamu ai sai yana umar yana cewa inna lana tafsiru bi kasratil adad wala al-udad إنما ننتصر بإيماننا بالله ba yawa ba ne ke sa mu nasara muna cin nasara ne da tsayuwar daka da sabawa wa wa'in su ke ainihin su saba ma Allah suna ko sau da wallahi sai mun tsaya mun yi karatu ta da in matan mu ai akwai wani abin da ake ce mashi su kai gel ko ya zuwa ma a tsara kamar su kai gel su kai gel wata kungiya ce da shigo ta safaran da wanda ake bayar dama kowa yana da yanci yarinya a bata littafi kyauta a bata wannan abin lafiya kyauta a ce mata kawai tana da yanci a gidan iyayenta kar uban ta yi masa mata sallah ba dole bane kamar da malam ke bukatar hijabi yarinya ta gaya maka ita kar a matsa mata wallahi sun shigo arewa balantana yanki shi tv da na mutum ga sunan wata nan gaba ne mai kai da ka daura aure billahi da zai maka ya kama misali ka zo ka kulli mai ita ke ba zai daura aure ba abin da ke sun ce ce ba zai daura aure ba wata kawai tana iya zuwa daga wata a karatun ta ce malam muna so ka daura mana aure da wanci ana sani ba ba zai daura ba mana za ka daura wallahi abba in muka yadda in siyasa ba suka yadda wallahi tallahi sai an kashe man kara kuma za a rike haka wani zai iya riko abokin ce sai shi ma sai an daura masa aure karatun ba kenan wanda malin yake ta faɗa ban ba yake ta jin shi a ainihin masu amiga na san ba wanda bai shiga nan kai bai na ta faɗa cewa nawa aka ba mu da ake cewa an ba mu kuɗi an yi kaza da kaza to na rike da Allah tsari kenan idan yan majalisun mu suka yarda malamai da sun ci Allah wadare kuma yan majalisun akwai tsayayyu suna nan sun ce ba zai yi ba wannan shine yakin da malam ke cewa an mana to in ka shiga kwaya kuma kamar yadda malam ke gaya mana cewa iyaye na mata sun shiga sun yi nisa da kalle-kalle da kwaya kana can kana kiyamun lebi mataka tana can a babu tana ta kallon fim tana ganin kallon gidan ba da ba tana ganin eh tana kallon arewacin ko matar ka ce ta dafa maka ruwa tana ce maka gida ba a shana in gidan a shana ne ko kuma yanzu yanzu aka ɗauki wata a hannun akwai guda ba ta akwai wani kasu na gira mai wuce da ne saboda a nan da ƴaƴan mu budurwai da matan mu suke koyon rayuwar gidan mu duk an ba ta to da ka in drama kamar da malama ka ba hasara ba da ƴan drama da mu aka san salake malamai amma kuma akan ce wai wai ƴan ɗan drama ne yake kira da yake da ba wani ɗan drama za ka takaice zai iya convince mutane ya gaya musu Allah ya ce annabi ya ce a zaɓi wanda ya dace har a samu ainihin wato ƙuri'a wacce za su yi samu wallahi malamai ne wallahi malamai ne wallahi malamai ne to da ka wannan aiki na malamai zuwa kan da gaba ka ɗan mutum ta san mutum wato ke sanin su hana wa ainihin masu abin da ya shafi maka zanga ba malamai da suka hana amma malamai a yau sun zama wani abu wanda ake ce musu an jeba su a don wato ainihin mabbala su ne a don kiram illa ma rahima rafi kaɗan ne suke son malamta da malamai hasali ma yanzu ɗanka in ba kaɗan ba daga cikin mutane ba sa tunanin yayan ku gwamnati su koyi karatu gwamnati su koyi waka gwamnati su koyi shirme gwamnati su zama wasu abu daban kamar karatun da muka yi da asuba muna jawo hankalin duk wanda ya rike hanyar nan ya rike Allah ya tabbatar da cewa tare da Allah ya kuma yi domin Allah kada ya tsaye shakka ba mu da shakka akan hanyar da muka bi ce amma abin da malai da ya kuɗe faɗa mu nan na ke ji mu sace a ju mu bar shi a rugoda ko mu dinga ɗaukar shi ɗaya bayan ɗaya mu aiwatar da shi a jihar Niger mu aiwatar da shi a anguwannin ko malam ina roƙon ka ka shiga da yada wannan manufa malamai su dinga hawa mambari su dinga yi yan siyasa mu mutu tsoron Allah mu tallata wannan sako wallahi in ba haka nan shekara kuma za a gama da wannan a yau ya kai a ce liman ya fito gida ko ni limani wanda ya bani mamaki fitowa ya ga gida sauran minti uku a sallah kuma gaskiya tsakanin da Allah daga gidan zuwa masallaci ba sa jira kuma naira hamsin gare shi bai da kudin ce ba ne sai ga wani wato bawan Allah mana masallaci za a ne kide ba mana ai a ban mashi ba ga naira da guda har sa kuna kina sai ki sai Allah ba ko da saka da da ba kuma hawa mashi naira hamsin dan nan kudin ne yana tunani in ya dawo gida ita ce za a sai ai abinci to da yarinya ta tafi makaranta ya shiga ya hau mashi shi kenan yana zuwa masallaci za a tare kawai aka ce za ga mata ga mata ga mata saboda sauri maimakon ya ba da hamsin din sai ba da dubu ɗaya aka shiga aka yi gabara aka ɗan aka yi kama aka fara sallah ko zan ce na buku ne malam bai tashi tunawa da kuɗin da ya bayar ba duk da zai tunatar da shi cewa kai kila ba dubu ɗaya ba shi wallahi zai biyu sai duba su da ba ya san gaba ina so in nuna muku yadda aka mai da malami don ki kira wallahi yana duba sai ga cewa duk da ne ba shi sai ya ce ya ce fa Allah ya saka da ne ashe shi ya samu kyauta ne da girma shine mashin ai malam da ya rubuta ce inna lillahi wa inna ilaihi ɗaya na bashi wannan dubu ɗaya na bashi idan har haka za ta yi a shi da zuba da ya tambaya kai zaka mama ba kai ne mutum amu dan Allah malamai sun ce iyaka wanda sai karanta da yayin wanda sai karanta da yayin Qur'ani Qur'ani babu kamar ke karfar da ayan sunna suke kai ku zuwa ga aljanna mai sallah sai na saba da ubangiji amma rowa rowa rowa rowa sai wanda Allah ya barama ha antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillah faminkum man yab'alu wa man yab'al fa inna ma yab'alu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw ma la yakunu yasqatil qawman ghayrakum thumma la yakunu anfarakum jama'a mutum ki addini ina roƙon Allah a rubuce a ƙarshe Allah kai wannan jihar nima ina roƙon Allah ya mata albarka Allah ka ƙara ta neman wannan jihar Allah ka tsara kawai na arewa ka tsara Najeriya da jihar ya Allah yan siyasan wannan jihar wato jihar Allah ka fesa mana tunanin su Allah ka ba su nasara kan da su fuskanta iyaye na waɗanda suke ma shugabanni waɗanda Allah ya ba su shugabanci a wannan jihar Allah ka taimaka musu Allah ka ba su ƙarfin gwiwa wajen gaya wa mutane gaskiya ina kuma ga iyaye na malamai Allah ya ba ku hakuri Allah ya ba ku sabati ko kuma mafiya da ni da ku Allah ya ba mu kwafiya ga abin da Qur'ani ce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin zama Allah ya ta mana wadanda suke da limin zo mu wannan gari Allah ya masa albarka wanda ya farin cikin zo mu shi ma Allah ya masa albarka wanda ku zo cika saka ka mu aljanna amin Allah muna roƙonka duk wani wanda ake bi bashi Allah ka sa ya amin duk wanda ke bin bashi Allah ka sa ya amin Allah albarkacin wannan taro da aka yi kuka fara samun rai Allah ya faranta muku amin duk wanda ke gidan haya Allah ya ba shi da shi amin Allah zai iya ba zalika ala Allah yasir saboda wanda kuma suke gidan da ya musu kunci ba gidan haya ba ne to Allah ya ba su masu baki ya Allah wannan ainihin santa wato wannan cibiya Allah ka kara mun zama ta da sauran santoci da muka ce da wanda za mu sai gobe Allah ka bunƙasa mu su ya Allah ka haɗa tunanin waje da Allah ka samu sa kan kitabu Allah kowa da bukatun shi ka biya ba Allah ka raba mana asiri Allah ka sauka mana rayuwa ya Allah ka karba mana wannan zama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بروفيسور الله يجزاك الخير lokacin da dakta a lokacin da dakta yake magana sai na yi zata cewa an ci an canji da profesa ya ɗauka sai na ji kamar yanzu aka fara gaskiya ba abin da za mu ce sai mu ce Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi a gaskiya wannan lecture da aka gabatar da kuma ta'alikin da professor ya yi mu dai a nan Firdaus Trust Foundation wato kamar abin da Hausawa ne suke cewa kaya ya tsinke a gindin kaba ko kuma kamar yadda suke cewa ne an karya akan gaba a na so a ce professor Kabir Adam ya yi magana a wannan gabar amma ya insistin cewa zai yi magana hausa suna cewa waka bakin mai ita ya fi daɗi mu kuma muna cewa karatun a bakin mai shi ya fi daɗi a wannan foundation din hakika an assasa ta ne daga cikin manya-manyan ayyukanta akwai wannan bangare na musamman matasa da kuma empowering da matasa ne shi yasa ma kusan aikin da aka fara kafin ma a assasa masallaci da makaranta wannan empowerment din aka fara yi kuma an yi training din matasa maza da mata a fannoni daban-daban masu ɗimbin yawan gaske wanda a yanzu haka akwai waɗanda suna nan suna cin gajiya da kuma moriyar wannan empowerment din da aka yi an koya musu sana'o'i daban-daban sannan kuma an ba su tallafi mai tsoka waɗansu talakawa ne fitacci amma kuma alhamdulillah a yanzu haka sun rike kansu sun rike iyalansu waɗansu ma waɗanda suke kusa da su da su suke su nuna cin albarkacinsu wani aka tabbata ga Allah kuma jama'a dukkan mu shaida ne akan wannan aikin alheri Allah ta'ala ya kara karfafa abu na biyu kuma bangaren abin da ya shafi wato abin da ya shafi harkar shaye-shaye ko kwanan nan duka duka yana ga profesa bai kai ya bai kai tiriwuti wani sati uku kenan da suka wuce da muka yi wani gagarumin taro wanda kusan za mu iya cewa a nan dai ba mu ba a taɓa ma yin fitan kwacinsa ba dan sai da muka tara dukkan jami'an tsaro waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar abin da ya shafi tsaro da kuma harkar shaye-shaye jami'an tsaro na na gwamnati da kuma masu zaman kansu da malamai da 'yan kasuwa bangarori daban-daban ne wajen mutum ɗari biyu da wani abu muka wuri a nan aka gabatar da kasidu da kuma neman bakin zarin wannan matsala da ta shafi harkar shaye-shaye kuma tare ya ba da fa'ida matuƙar gaske kuma ya share mana wata hanya wadda muke ganin lallai ba kawai zai fara ne wani abu ne wanda tabbas za a ci gaba na akwai wasu ɓangarori kuma daban da yawa waɗanda za a bibiye su kuma za a tabbatar da cewa su ma an yi da su domin a gudu tare a cikin tare abu na ƙarshe kuma dangane da wani da abin da shi zauta ya faɗa shine dangane da waɗanda ake amfani da su a cikinmu musamman da sunan malanta suna kawo tarnaki da matsaloli a harkar addini da kuma harkar da'awa su ma alhamdulillah kamar yadda kuka sani ne cikin yan kwanakin nan akwai wani wanda ya bayyana wanda ya kaurin suna wajen ire-iren wayannan abubuwan da kuma waɗansu afkar waɗanda suke masu haɗarin gaske wanda nan ba ba a yi wata ba gwamnatin jihar Naija a ƙarƙashin shugabancin shi director na religious affairs wanda gashi ne yana tare da mu a wannan majalisi ya sanar da cewa an dakatar da wannan mutumin kuma an ɗauki mataki ko kwara a kansa kuma za a ci gaba da bibiyansa wannan duka alhamdulillah alkhairi ne wanda duka an ambace su a wannan wurin kuma akwai matakai da aka ɗauka a kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala